الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق فإن أصدق الكتاب فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba takwas ga wata na Ramadan ijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda a darasinmu na jiya muna cikin suratul araf mun tsaya aya ta tamanin da tara yau insha Allah za mu tashi aya ta cisi'in a cikin suratul araf kayan nan akwai tambaya ta farko iya cewa mutumin da yake ɗauke da wannan abin wannan na sadarwa stalin wannan da ake na sai da layi na sai da abin layi su ufi abin sai da wannan abin salula sai da wa mutum kiredi duk ɗaya ne ka ce ɗan yar kowa masu sai da wa mutane mega ɗaya ne da misali mai ga ɗan wa masalar da abin da yake da baki biyu ko kai biyu kuma kai kudin sai da kai baka tabbatar ba wannan gaɓannar da zai yi wannan kai baka da kamasho shi yake da ɓannar da shi ta shawa ɗan wanzu misali ka ce sai bazan radiyo ko salula ya ce a kudin salula ana kallon ɓanna sai salula allah kama kallai a salula ana aikin alheri ana shari da ita kenan wanda ka sai da shi ne sarrafa ta an kan shari ina shi allah zai kama ba kai ba da ka sai da mashi alhali na iya kallon alheri iya kallon komi shi ya sarrafa ya kalli abin da yake bai dacewa amma an ka tabbatar da wani mabannaci ne banna yake yi dalilta ka sai na mishi ana ka misali kadara hatsi da ake ci a rayu ko inabi masu na kama gabata sai wannan an sai inabi dai abu na kasuwa ne neman kuɗi kuma halaka da sai da amma sai ka tabbatar da wannan ɗan giya zai da shi ko zai sai hatsi ya burkutu to a wannan halin haramun ne ka sai da mishi tun abin ya bayyana a hali ƙarar gare ka Allah taimake mu sai mai magana nafila ana mata kabul ko badi me bambanci ita nafila take da wanda da farilla zan misali nafila dan ka zo zaman harko ya kai tsaye ba ka ka ci gaba ka kawo ta hudu ka zama ka tai ba kalwa badi anan dan ka kai zama raka hudu ka zama guda ba kalwa badi ko su wannan wani bayyana wani asata ka tun sura duk babu shi a nafila dan ka bar shi amma misali ina za ka yi misali ba'adi a kan nafila ka zo sujada biyu kai uku ƙarar ka ƙari kuma ka faɗa nan amma ta kuma da dokoki gaskiya irin na farilla a takaici sai liman ne ya mance kabbara ta harama aka shiga sallah ya ta zubga karatu kuma a ƙari aka kuma a ƙari to an yi sallah an ƙare mamu sun yi kabbara ta harama shi biyu ba an ƙare an sallama to liman sallah sabuwa za ka yi bakar sallah amma ta ku ta yi ku eh shi ne bai da sallah eh shi ne bai da sallah shi ne bai kabara ta rama ba alarama aya ta tamanu ta gwamna ta da kai
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وانا آية تابيو بايا بياني دمك يا إجيا نا أمسى تا متانا شعيب دون وأزي دي دقلقدي دي سن يبرازنا ga annabi shu'aib haka ga mabiyan shi akan cewa ɗayan biyu ko su dawo su bi addinin da aka gada uwaye da kakannu ko a kashe su ko a su daga gari wannan shi ne ko su dawo ko a kore su gina dole gina a zaɓi guda wannan shi ne annabi sha'ibai da amsar da cewa to wannan za mu dawo ko akan da ƙarhi ne za mu dawo kan addinin da muka bari mana addinin da yake na ɗanwar kakannin sanan da an hamma ka yarda da cewa akwai wani addini bautar wani Allah domin ƙirƙirƙar mun nan gana mu Allah subhanahu wataala don haka baiwa mu koma wani abin da kuke nema an ba da wani ƙadara ta Allah ba kuma Allah shine komai annin shi ƙarshe da ya addu'a Allah ka kawo hukunci tsakanin mu da wa'annan mutanen shi ne Allah ce wa qala malu alladhina kafaru min qawmi wannan manyan gari dai masu hodi aji a garin shu'aib a madayin suke cewa sauran mabiya nan kenan barazana ce aka ci gaba da wa mabiya cewa la in taba'atum shu'aiba in har kuka bi shu'aib akan wannan aqida tashi innakum idhan la khasirun tabbas kun tabi ke duwan da bi shu'aib kun batacce ne kuma ya tabi haka suka ci gaba da gayawa mabiya ko ya ku bayi a gari me yawa kana ƙarshe Allah ya ce fa akhadhatu burrajfa wannan abin da suka yi kenan su imani ba haka suka doge akan ƙaryatawa da hana ayi imani haka dai bayan zawar azaba fa akhadhatu murrajfa sai tsawa guda ta kama su to nan an yi magana tsawa magana mai aka ce girgiza ai wani ai magana magana yawmuz zulla ranar girgije na azaba an yi magana a katar zirzala musaiha tsawa an ce duka wani abu guda abu guda ya wakana yau muzulla an kira ta yau muzulla da mutanen shu'aibu ne na sun ƙura'ani kan labarinsu amma su magana yau muzulla an ce rana da allah su gama da su allah shirya hadiri ana cikin kori gari zahi ya yawa ana kwada bala zahi sai allah ya ce wani girgije na musamman a sama duk wani ƙarƙashin wani girgijen bakacin zahi kowa ya zo kowa a gaban wadda mai gaba daya kasan wannan girgijen gaba daya shi ne irin da aka musu kowa ya zo shi kasa da kashi kan irin shi kenan babu zahi ashe Allah gama sai ne a wuri guda aka ba su a wuri guda kurin kowa ya shigo ya tsawa guda to tsawa kuwa ƙarshen tsawa iya sabbaba girgizar ƙasa wuri za a kan aka zuba bacci da kake ji ga dirrim kake ji wani abu ka gida ya motsa kenan tsawon da aka yi ce a yawon zulla ita ce kuma da girgiza kasar Allah dai ya gama da su fa asabahu fi darihim jathimin suka waye gari dan Allah na wayewa ya ga sana a fara sun ta kasa jathimin sun ta kasa ana a mace alladhina kadzabu shu'aiban ka Allah ma ganu fiha Allah ce wa'annan mutane wanda suka karyatar da annabi shu'aib kai ce ba ta kayin ba sama kasa sun kare kan ba ta kayin ba kamar sai zama cin kasar ba Allah ce alladhina kazzabu shu'aiban karuhum khasirin azin ce duk wanda bi shu'aib shi mutum a Allah ya ce wayannan wanda kare takir su ne tababun ba mutanen shu'aib ba da kashi su agama da su ya Allah ce gaba فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين nan bayan kamar da sauran annaba suke da haka manzo Allah ya yawa mutanen Badar bayan an gama da su an halakar da su fatawalla an kina ya kare ya bada baya ga sana'a mace shine ke wannan magana cewa laqad ablaghtukum risalati rabbi ni dai na isar muku da sakon ubangiji na kuma wa nasihatu lakum duk hanya ta nasiha da zai sa ku yarda nabi amma gashi abin da ya same ku shi ne kace ma me amma fa kaifa asa ala qaumin kar me me ma abin bakin cikin kan muta kahure me ma abin damuwa kenan kun shiga kenan da abin da kike gaban shi ba ma abin damuwa game da abin da ya same su dan an ga musu kakiya magana kenan ba magana kenan ba na abin bakin ciki ko damuwa kan halakar da su
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون نعم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء اللهم يضرعون نعم بايا زمن جي labarin da dama daga cikin annabawa da suka yi gwagwarmaya da mutanensu ko suka yi imani ko suka kahurce ƙarshe da Allah ya gama da kahure don Allah ya gaya mana wa ma arsana fi qaita min nazir min nabiyin ba wata gari kiran sawaran annabawa ma wanda ba mata anan ba haka sunnar Allah take Allah ce ba mu taba aiko wa wani gari ba wata alƙarya da annabi da mu sunnar Allah illa akhadna ahlaha bil basa wa dharra Allah yana mutane jarabawa kiran wannan da aka halakar kin Allah iya musu wata jarabawa na bala'i na basa imma khuri a gari ko wani rashin lahiya wanda ya abuwa na jarrabawa Allah ya gabata bala'i iri-iri na gangan jiki da na yanayi Allah ya masa haka ne la'alam ya darra'un don su kaskantar da kai su komo ga Allah su yarda da umarnin Allah da bin annabin Allah ke don su komo kan hanya ana musu wannan jarrabawa don su komo kan hanya to wa'annan mutane duk garuruwan haka aka rika yi ya su sami jarrabawa amma mai yake wakana Allah ce sun mabaddan na makana ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
wannan bayan kenan kowane gari ana mai jarrabawa ta wata musiba a takaici a mace a hausa sun na makanan sayi'atul hasana sai wannan jarrabawa ta wari ce ta cutar mulayen a gari dai sai allah ce sai mu canza wannan munan abin mara kyau da hasana wari ne a kawo ruwa rashin lahiya ne a kawo lahiya Allah sai mai ya canza wannan banna ga abu mara kyau da wani abu mai kyau wannan abin da Allah ya musu harko don jarabawa ne ba su komo ba Allah ya bar su wannan jaraba ya ɗauke ta hatta afau hal mutuwa an yi mace-mace na wari ne na wurshin lahiya ne har lokacin da suka ƙara suka hulhudo suka yawa yanzu aka dauko magana wannan jarabawa wa qalu qad massa aba'ana darra wa sara ai wannan wani abu ne na canjin yanayi ke da kuka amma wani jaraba ta farko ma canjin yanayi ne haka ne abin da mun yake dan wannan da sai shi kawo kana yin wata katar ban takat aka yana ga dumin katar zane ana biya biyo bayan mata ce ai da mun din akwai seki ne aka yi akwai period wanda aka yi ana samun wari da man kudin shine an yi 2014 dam dam dam ana an yi katar bantakat an yi 2014 sauran 2000 bantakat ta zo mun gani ko an yi 2000 bantakat ba abin da aka yi he ma alheri aka samu sama da to wannan abin yana da cikin hudubar shedan ya sa ya da mun abin yadda ma abin yanayin kilima ce haka kilima take an ta wuzo da mun shikenan haka aka dan za gane kullum mutum ya koma ga Allah dan halin iya lissafi zaman to shirme ne duk mai jin hanyoyin sadarwa dan shekara da 40 da ya ba shekara 50 ne kai shekara 50 zuwa sama ne wacce da aka yi yunwa ta kadur ban ta kai duk mai jin hanyoyin sadarwa na Niger da na waje Niger ko an gama yawo ta suke damun cibiyar abincin Niger da Marguce da Margu ta kare a koda an maido ruwa ta zaizaye bata albarka da haka Niger ta gama yawo a radiyan zilisa don haka ake taura magana waje ko amirin wabu da margu ta ƙari albarka kuma ruwa ya ƙari sahara ta mamaye shi kenan yanzu ku diba abin da ke wa kanar hannun zamargun hannun sana nan tana ba da abincin tun daga can haye mai haka yi najeriya ko allah ne kuma abin sheke hikimar allah aka zo shekarar mai zauwa ɗaya biyu wasu aka zo abin da ba su taɓa yin ma a wannan yankin kuma gashi yanzu an ci da ka tsada gudu ai da an ci ruwa tsare ku a salako yanzu ruwan zo da yawa ya ce canjin yanayi ne sai sa ruwan yake yawa don mutum na kinawa ko da ba ruwan an ce sahara ce ta mamaye mu bai yawa a ruwa da mu sahara ta mamaye to za Allah kai ruwa mai yawa kuma yau canjin yanayi ne shi sa ruwan ya karu a nan kenan kuma ka yarda shi kenan haka canjin yanayi ne haka ala wannan abu matsala ce ga sai ta magana ibara mutane haka suka sa mutane haka to su ma haka ne amma sun jarraba da bala'i Allah ya dauki bala'in ya gani ma suka yi dama wancan ai dama an taba yi kasamar da masa aba ana darra wa sarra dama an taba yi tun wani kanuwa wannan shi da kuna zai wuce gurin wannan abin ya dauki hankalinsu suka kasa tunawa wancan fi jarrabawa ce sai suka ci ga tunda za Allah ya dan bala'i yanzu Allah ya dauki bala'in yanzu ana cikin jin da ko sai Allah ya bar su cikin cikin jin dadin cikin morewan ba bala'in suna cikin wannan morewa fa'akadhanahum bagatatan hum la shi'urun kurin sai kwaram kurin kwaram azaba ta zo kurin Allah gaban su ba magana gyara shikenan wannan kashe ne ake mutane kada ku ga talalar Allah da yake muku an kyale ku ana shagantaka iri ana zina ana liwadi duk banna ta gama duniya kowa sani kowa san da duniya ka cikin ayo kuma kan ba komi shikenan haka hakiyar a ganin ka shikenan la ba ba shikenan ba akwai tarihi da Allah yi Allah hudda mu da kurin kenan kyalewar Allah da yawa bayi suna banna ba musu koyi ba kakwace wai Allah da shi ke ba ba ba abin da zai su ma wancan suna gaya mana su ma yan warkon haka wannan abin da kai sai wurin su abin su jaraba da su gano su gano ba Allah bude jaraba ya doke ta aka ci gaba da rayuwa ana cikin shagali cikin ni'ima kurin kwaram ba da magyara kuma Allah kiyaye Allah ce haka suka yi cikin wannan abin fa'akazanahun bagatatan wahum la shi'urun baka musu kamu na azaba kwaram lokaci guda ba su san abin zai zo kurin sai zo kuma da ma koma gyara ke da mun mata gyara mai gyara gyara kuma Allah taimake mai gyarawa
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Allah ya ce inda wa'innan ahalul qura wa'innan garuruwa da aka bamu labarin an halakar da su da Allah ya aikawa da manzanni inda lokacin da aka aika musu da manzannin Allah sun yi imani sun ji tsoron Allah la fatahana alaihim barakatin min saman ard da mun bude musu kohoyin albarka na sama da ƙasa ta Allah bude musu amma walakin kazzabu amma matsalar sun kaita da manzannin Allah nan me ya lakanta da mu mahi yawan garuruwa da Allah yake akwai manzanni ba sa imani haka sai take ba sa imani Allah abinda wanda Allah ya ware na maganar rakatu qadatu amanat fa nafa imanu ala qaumin yunus ko lamma lamma amanu kashafna anhum azabul khizi sune kun Allah ya ware wanda gari wanda gaba daya suka yi imani gari guda annaban Allah annabi yunus ne kadai sune kullun su ma hikimar Allah annabi yunus ya zo yayi abinda zai yi na da'awa sun yi suki imani su ma da hukumar su imani ba to amma lokacin da ya gadangadan ya sare iya kawai zaba ta zo shi Allah da ya kaddara maimakon ya jira umarnin Allah ka bar garin kai hijira shi ya tabbatar da kuma babu nasarar Allah zaba to sai ya huta ba tare da uzuri ba ya bar su ya tsere ya bar su to wannan tsere wanda yayi Allah kaddara ta san ba musu ta rahama ta Allah shi ya tsere ya shiga jirgin ruwa zai tsere Allah mai jarrabawa a cikin jirgin ruwa aka tabbatar da jirgi kaya sun yawa dole sai a rage wuni kuma fasaha ma fakar makarƙin nan aka yi ƙura'a dole a rage guda aka ƙura'a ya ta ɗaukar yunus shi za a jewa cikin ruwa aka kama aka jewa cikin ruwa annabin allah annabin yunus to wannan shi ne allah kaddara wannan kiri kisa ce da kusan kusan kisa dai aka kihi ya haɗe shi ne bayan lokaci ya tattasa biyi kihi ya hudu shi ya bakin ruwa ya komo ga mutanen shi to yanzu su mutanen yunus ya tsere sun ga azaba gadangadan sun suna neman shi suna neman yunus sun yi imani yunus ya tsere wannan allah shi ne allah ce su kaɗai ne gari guda al'umma guda da azaba ta zo aka ɗauki azaba hikimar allah abin ya zama rahama gudun da ya zama rahama tun da ya gudu shi kuma allah ya ɗauki azabar yanzu da ya ƙare jarba shi a cikin kihi da ya ƙare yawo a cikin kihi ya amayo shi sai ya dawo da ya dawo to akwai zabari kowa imani ana kowa imani ba a wa zabari sun kas shi kenan an kama hanyar gaba ɗaya gurin da suka ɗaya na gari guda kowa imani gaba ɗaya an ba shi ba abin da da haka sauran garuruwa da Allah ake aka da manzannin Allah ana aika manzanni amma ba sa imani shi Allah ke cewa da mutanen garuruwa wannan inda lokacin da Allah ya kada manzannin Allah sun yi imani sun ji tsoron Allah da Allah ce da mun bude musu ƙohohi na albarka sama da ƙasa wallahi da amma kai kai co kazzabu sun kaita da manzannin Allah mu kuma Allah ce fa akhadnahum bima kanu kasibun aje muka kama su dalilin laihin su da kafir jama'a Allah afa amin ahlul qura afa amina ahlul qura يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أو أمن أهل القرى أن يأتيهم يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Mm.
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Na'am. Allah ya ce, "Afa amina ahalul ƙura an yi a tihun ba a suna bayatan wahum na'imun?" Shin wai mutane na garuruwa da ake akwamsa masu wa'azi suna taurin kai, shin suna da garanti sun amince cewa azabar Allah ba za ta zo ba suna cikin dare suna barci ta zo musu kayan ku tashi? Za ku za ku tunkari azabar Allah, Allah yakan yi kuna barci ta zo. ya ce awa amin ahalin ƙura an yatihun ba a suna duhan kuma abun nan lokaci da kowane na hutawa na shakatawa nan jan hankali ne na hattara da kamun Allah zai yi lokacin da kake kana gamba abin kana cikin nishadi ka kwanta kana barci ka asuba kurkun kaji kwaram shi magana kenan ya ce ko kuwa sun amince ne azabar ta zo duhan lokacin gari Allah ya waye suna shagara suna wasanni azabar ta zo kenan babu lokacin da Allah ba zai kada azaba ba kun ba su da garanti kenan za ku shiga cikin wannan hadari tunda Allah iya mu kamun duluci daga dama ko cikin dare ko cikin rana ba lokacin da Allah bai kama ku nan kenan kashe ne kakkai tala wannan me yake kaune rude ka tala Allah ta rude ka Allah iya kama ka duk lokacin da ya so idan an ce idan azaba ta duka ba ta zo gaba daya wa yake da garantin mutuwa kada saba Allah kada garantin za kare za kare kaje kaje daga baka tuba ba garanti lalle yan wa akwai rahama ta Allah ga bayi inda ya ka tuba Allah zai yi maka wannan tabbas ne to amma mutun ya dogara akwai tuba ya zama cikin laihi ko je laihi kana da garanti za ka je ka kare bannan ka dawo ka tuba yan wa da dama akwai masu ganin cewa za su iya bisa cikin matsala wai su ibarar hanya daga baya su dawo su gyara su tuba akwai to kai kana garanti yau ce mun rikin tambaya wata bayawa Allah cikin abun ya tana ga za ta ibarar hanya ma za ta biya bukatar daga wata dawo yau yau ce mun cikin mun tambaya wata tana ga tana cikin matsala abin ya kai mata gaya za ta ibarar hanya an ta cimma gurin da ya ta dawo ta gyara to wace kin dawo wace kin dawo ba mu tabbas an ta ba ku labarin wani bawan Allah shi ma na wangaruwa ne cewa malam abin ya kai gaya ina da iyalai problem ya kai gaya mama ce malam malam ce wallahi malam na san wata hanyar zan bita ni mita zan samu kuɗi yan dawo wasu wace wace ka dawo nan cikin malamin wannan Najeriya yake abin da ya tabbata ya samu tuban labarin da ke bada wani cikin iya da aqida mata suna roƙo abin mamaki ya fanci ya cikin ana ana fahimta abin addini ya samu matsalar rashin lafiya irin wannan miyagun abokai da yan uwa akwai magani wajen kaza amma ya bar hanya amma ana warkewa ƙarshe wani ba'an suka ruɗe shi da roman baka ce wallahi ƙarshe ko ya mai ƙauya ga dangi aka je wajen wancan humbori take wallahi ce ana bori mutu wallahi ana bori mutu aka da mutane mutum eh banna ce tun in yawon ya warke ya komo wacce ka warke wacce ka tsare banna ka dawo ka tuba shi da matsala ke maka tabbas mutum kai wannan ta lalace ta kaka ruru da kyalewa da jama'a kai hattara Allah ya kama ka dulcin da dama shi ne nan Allah yake cewa a fa'aminu makarallah wasu mutane sun amince da mai magacin Allah Allah kyale kana banna kan kana kan ba komi shi ne magacin Allah kyale ka ya baraka da abin da kake ciki yamma kwaram kamun guda kun amince da kamun Allah magacin Allah kamun da Allah ke wa bannata ta fala ya amana maka ba mai amincewa kamun Allah mai da raddi ga bambannaci na Allah kamun Allah ga ga banna ba mai lamuncewa da kudin shikenan yace illa alqawmul khasirun sai mutane ma tababu shansar basir ke cewa almu'min ya'malu bit-ta'ati wa mushrikun wajin kha'if hasan basir ce mummuni yana da'a ga Allah amma iya tsoro iya kasar da iya tsoro an ta ko ba saba ta ko ba ta yi ba mai imani amma ce wal fajir ya mai bil ma'asi wa amin iya banna amma ko aka kana ko aka hali mara imani sabo ne annabi ba labarin misalin mai imani da munafiki daga gwagwarin wacin cikin salama akwai wacin salama bukari annabi ka ce mai imani yanda gamar saban Allah ya ce da kasan mutum iya kasan dutse iya tsoro dutsen me aka ta dutsen ya haɗo mishi aka ga dutsen aka magana zai gangaro aka ga baka tsuwa ko hankalin a tashi akan shi haka zai karɓi gashi zai gangaro ya ce wannan mai imani kenan amma ce mana haushi gaban su kawar sama Allah da ka san koda gita gaban ka ko da ka san koda gita gaban ka haka zai kalma Allah ba ruwan shi kamar koda ga gaban ka haka mana hauki da ke zama Allah kenan nan me ma'anar magana mummuni ce ke tsoron zama Allah iya tsoron taka dokar Allah iya tsoron kaucewa hanya amma munafiki ba ku aka sai barna shi kuma ku aka bai kafa ya gaba abin da za ki Allah kiyaye ci gaba أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون awalam ya haɗe lillazina da sun adamin ba da ahaliya nan bayani ne na cewa 'yan baya Allah ke musu kashe shin ma'ana bai bayyana gare ku ba su bai bayyana ga 'yan baya shi awalam ya haɗe da ku shin bai bayyana ba ga 'yan baya wanda suke gadon ƙasa bayan Allah ya halaka da wasu bayan san mudawa an yi al'umma bayan adawa an yi ba da jama'a an yi kuna da wasu ma daga cikin sassara wancan ne masu ɗan kaɗanki masu ibanin da ake bari suke karewa daga baya shin bai bayyana ba ga wanda suke gada ƙasa bayan a halakar da wancan ƴan warko Allah na sha a sabana bi zunubihim an da Allah so inda muka kama wancan uwa ƴan warko da zini aka halakar da su kuma sai a kama ku amma Allah ya kyale ku ya kawo da manzo ake muku ake kira ake muku wa'azi ku gyara Allah so lokacin da ya kama ku inda kama wancan sha Allah ta inda mun so sai mu kama su bi zunubihim asabna bi zunubihim na taba ala qulubihim fahum la isma'un inda muka so sai mu ma'ana mu rihi zuciyar na ce taba ala qulub a rihi zuciyar wa'azi ma ko an bai shiga cikin nan Allah iya ya ce nau'in mafi munin azaba da ake ba kayan watan ta babba Allah rihi zuciyarka amma wa'azi ka gano kake taurin kai kake shigantaka to Allah in yi zuciya ka ko in azuma bai shiga ko in gane ma shikenan Allah ya zuce ko azuma bai shiga ba gane ko mi shikenan ko on shi taba wal alqulub kenan Allah ya ce inda su sai rihi zuciyarku ko an yi ma ba ku jin ko mi ba gane ko mi hakenan akwai kamu na Allah zai bar mutum bai kashe shi ba amma wa'azin da aka mai kiya da shikenan abin ya ci gaba da rayuwa ko an yi wa'azin ba bai gane shikenan shine rihi zuciya Allah kiyaye
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين نعم تلك القرى نقص عليك من أنبائها wa'incan na ana ishara game da abin da ya wuce wa'incan garuruwa da aka ba mu labari na mutanen nuhu hud sadau da aka ba labari kaga wa'incan garuruwa na qusu alaka min anba'iha muna karanta maka labarin wa'ina al'umma ya suka rayu ya suka da annabawan su duk labari dalla dalla kamar a gaban kake baka wala qad ja'atum rusulun bil bayyinat su ma wa'incan wa su ma duk kowanne manzannin Allah madawmin kinan kuna unzo je mishi ya ce manzan manzannin Allah sun je musu kun bil bayyinat sun je sai baka ta hannun hannun wahi a sun je da hujja karara cewa manzannin Allah ne amma fa makanu yu'minu makadu min qabl amma duk da wa'azin suka yi da hujjojin mutanen su su yi ba imani da mun to kuma rabban zawa suka ce ƙarya ce suka ƙarita shikenan aka tawazin aka tsaya kan haka nan kura ba su komo ba alata kadhalika yataba'u Allahu ala qulubil kafirin an zo da gaskiya da gangan suka yi musunta to kuma za aka yi ta wa'azin wa'azin bai shiga alace haka muke rihe zakatan kahore ai ta wa'azin kan ba ka ta maki haka Allah musu an kare shikenan dan hako da gangan kashi kan taka kai yago to Allah ya rihe zace ko ai baka gane komai shikenan har alaka da azaba wa ma wajadna la
ما akthar وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين wa ma wajadna li akathrihim min ahad mahi yawan al'ummomin wannan da aka aka su manzannin Allah mahi yawan su ba mu same su ba suna cika alƙawarin da'a ko kadai ta Allah da ibada da suka dauko tun farko tun ta al-muzarra bayan adam ba mu same su suna cika alƙawarin da'a ga Allah ba duk da wazin da aka yi amma wa in wajadna akathrahum da fasikin sai ma mu yau kana kishin raka sai muka samu mahi yawan su mai fasikai sun fita da kada sun wa Allah tawaye alfusuq khulul alfani kenan kin biyayya kai tawaye shi da infilat ke mafi yawa ba su ba sabai suna da'a ga Allah ba he mafi yawa mun sami suna masu tawaye ga dokokin Allah shi ne fasakan ana ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين na'am qur'ani kenan wanda mun ji da yanzu daki daki ko bayani an yi na husa an yi na nuhu an yi na sali hudu an yi sali an sha da ko da a takaice mun ji dan bayani daga cikin rayuwar na annabawa sallah yake gaya maka thumma ba'athna min ba'dihi musa bayan wa'ancan annaban duka da aka jero mana Allah ta sai muka aiko da musa ku musan kanshi mun aiko shi bi ayatina ya zo da ayoyi ba shi bai zuba bai zuba nuka banza a Musa ma da muka aiko shi mun aiko shi da alamu shi da ayoyin kun suke da tabbatarwa shi manzo ne na Allah ina muka aiko shi ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da jama'ar fir'auna manyan gari ka zo ka yi kira zuwa gare su su yi imani da Allah suka yi ta Allah su saki banu Isra'il su koma ƙasar inda suka fito wani shi ne babban aiki Musa a.s. kuma ya zo da ayoyi Allah ta fanzu kai faka na aqibatul mufsidin yaya ta kwashe yaya ƙare tsakanin fir'aun da jama'a shi wadda Musa da Harun zai kama ka bayanin yaya ta ƙare yaya ka gani tsara dalla-dalla insha Allah ga Allah ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل na'am Musa alayhi salam bane sananne da Allah ya mana ishara da cewa dai ya zo bi ayatina Musa alayhi salam abin sananne gudun hijira da yayi daga Masar zuwa Madian ya je wannan garin akan gudun hijira na gudu daga Fir'aun na kisa da Fir'aun ya alƙawarin zai kashe shi akan kisa da yayi bayan ɗan lokaci mai tsawo ya ƙare kwadagon shi ya yi aiki kwadagon shekara takwas na a bashi mata shekara takwas ya amma ya ce ya cika ta biyu takwas aka ɗauka ce na cika goma don ganga ko ƙashe annabi ya ce abin da ya tabbata ya cika shekara goma ta kwadago wacce ci ba shi aiki shekara goma kasan akwai tsada na arma yanzu bayan ya ƙare kwadago na shekara goma yanzu zai dawo gida ne akan hanya ne ba wani magama ba komi kurin ke shi kowar ka ya musa inni ana rabbuk fakala na ale inna duk ƙashe dai bayani ko ya ce ni ne ubangijinka ya musa ni ne ubangijinka alhali me yake shi haka cikin dace ga duhun dare ga komi musa da salam ya ɓace ma hanya ma ya tsanka alwuta a wani wuri jiki kan wuta ce ce zan jiyan kamun makamashi ɗan ji gungumi ai ya iya zuwa wurin ne ko jike da sallah ya jike da kai ya Musa ni ne ubangijinka ka hudu ta kalama kaga za na zabe ka kai duka dai bayani zo dai to yanzu annabi Musa alaihi salam Allah zai mai aike ne inda zashin inda ya guje ma can za aike shi wanda ka gudu zai kashe ka ka tsere kuma a ce ka je ka ce mai ya komo ka mai kira ai ba karmaki bane ba ka san ba karamin aiki mai musa duka shi sa to Allah kahin ya kitayin Allah ya mai jaraba tan anan Allah san komi ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي عصاي أتوقع عليها وأهوش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى موسى مين أهننك da waka san wai sanda ce adi te da kudin taka te da kullum sanda ce te yace wa Allah ce Musa mai ahnanka yace Allah wannan sanda ta ce ina dogarawa kuma ina kallo da itace da dabbobi na da sauran bukatu na sanda da ina su sanda ce ta da kullum mala ce alƙita ya Musa sakatta kurum ku sakatta كويس كده فزي فزي فزي حياة تسعى قال خذها ولا تخاف سنعيد السنة الأولى أو موسى يسكت يا سكنت تكاماتا يا سكنت تكون متشيجا كون هي حياة تسعى تقوم متشيجا كما تنا كذا ولا كذي sanda ta kuma mucijiya su zama gaban ta kuma su ubanin mubin amma su wasu ubanin muciji ne katu amma kuma tana kada irin karin muciji ne kububuwa irin tsoron yayawa siffa abin siffa ta hayya mucijiya karama kawai ta kububuwa su'uban kata muciji katuwa ce ta siffa amma tana kada ta karama mucijiya dole tsorata shi sai Musa shi ma zuba da gudu ai ko Allah ta haka Allah ce fata la Musa Musa bada wala mun aqiba ko Musa bada bai aka ce dawo dawo Musa nan ba kanta ga tsoro ba a takace ya ce kama ta ka riki za ta koma kamanda ya kama ta koma kamanda aka ce sa hannunka cikin wuyan rigarka ya sa hannu kuma shiga shi haske a ce zuwanan so da ayoyi guda biyu ka kama hanya kurin zuwa ga fir'auna canza ka shi na shi da hara da rabbi shirin hadin sadari wai sili amari wani ƙarshe ta dori wani kusa muka fi ƙauli aikin makarmi ba ne bayan wa to kenan da dan wannan anan dai an takaita don labarin an takaita mana yanzu nan sai mun zo gurin ga Musa ya zo hal Masar ya zo gidan Fir'auna zanan zanan nan ne aka mu ga mu a fadar Fir'auna qala wa qala Musa ya Fir'aun kaji kenan sai ya zo wada ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin niwa kenan da gudu da da gudu da raka ni manzo ne daga Allah Ubangijin halittu gaba ɗaya. Eh, manzo ne yau nake. Haƙiƙun ala Allah a ƙuli alallah illal haƙ, kuma haƙƙi ne ba zan gaya ma wata Allah wata magana ta shi Allah ba sai ta gaskiya, za a gaya ma gaskiya da guda daga Allah. Kuma ka ji itukun bi bayyanati min rabbikum. kuma ban zo hannu banza ba na zo da hujja daga wajen ubangiji cewa ni mun zo ne na Allah don haka fa'arsir ma'i bani isra'il yanzu ka sake wa'inan bayan Allah da kake azabtawa bani isra'il ka sake su ka bar su ka bar mu koma inda suka wuce qal annan ne qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'i biha in kunta min as-sadiqin
qal in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin aya in har ka zo da ayar an akwai ayar kawo ta magani in har gaskiya ne maganta to fasa za yi فألقى عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نعم فألقى عصاه كيف يا موسى وانا سندا دي سكي أتان هي سكيتا فإذا هي ثعبان مبين كيف وانا سندا da ake kama dogara ta koma ƙato mucijiya kamata mesa ƙato mucijiya tsoba ka dole kuwa akwai tashi hankali na aya guda kenan ko sanda ko kai sanda ko wannan za a yi da isa hannun shi iya kudu hannun shi fa ya zaya bai da ulun nazil ya ga hannu iya haske ga dimi gani kudu ya haske hannu ya haske
wannan su ne kenan alama cewa abin daga Allah ne
yanzu fir'auna mai manyan gari ɗan mai suka ce hadawan قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون نعم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم suka ce wannan nan kai manyan gari wada manyan wadawa suka ce fir'aun kaga wannan wani ƙwararren matsayi matsayi na ƙwararre da sahirin alim ka sun yi abin ke ya kai hankalin su ya kai su matsayi ne kuma ƙwararre kuma ya yi manuwar shi yau da ajiyar kwanza kamar arzikin iya so ne ku bi shi ya raba ku da ƙasar ku ku bi shi a yi imani da shi shi ne manuwar shi to yanzu fara'auna ya ke nema a hada fama za ta amurin to wata shawara ku kamar shi mai na umarni zama fara'auna a ba wani mandoli a wata shawara ku bani me ya kamata a yi ko fara'auna wata shawara me ya kamata a yi a kawo me abin yi
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن هاشرين يأتوك بكل ساحر عليم na'am sun yanzu firawun yana da mashawara tun an ce matsayi ne ƙwararre kuma gwanin matsayi ne me kama me abin yi shi ne ƙalu arji wa ka za abin da za a yi a ɗan dakata shi a ajiye shi a gehi a ɗan ajiye a ɗaukirin da bushe ɗan wanda shi ta koma ajiye su a gehi idan aka ajiye su aka ba ta masafki kenan wa arsi filfil madanin hashirin kai kuma ka aika cikin garuruwa da iko ko ina a yaka ‘yan shela ya tuka da kullum sahirin alim a jirgin da ke miji gaba daya a binciko wani ƙwararren matsayi a ji a kama su ƙasar kace kai ne ƙasa gaba daya a ajiye su su biyu ne ko a ji duk wani ƙwararren tsahi ya kawo shi a ji a kawo shi ƙwararren matsayi in so a kwatsa haka suka ba fir'aun shago wannan shawara ta yan wada suka ba fir'aun shawara ta wuri matsawa to وجاء السحرة فرعون قالوا أي قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين na'am قال نعم وإنكم إذا
innakum قال نعم وإنكم لمن المقربين yanzu an takaita maka dai an je an yi shela an nemo matsawa gaba daya an tattara kwa- gwannai shi ana ce waje a saharatu fir'auna sai matsawa suka zo ma fir'auna a cikin sata fir'auna ba sahara su ne suka zo ma fir'auna da abin da ya nema kamar matsawan za mu ga daman harko masu hankali ne kana daba daba himewa yake shi hukunci himar wawa bai warbe hukunci wani matsawa da suka zo gaban fir'auna qalu inna lana la'ajaran in kunna nahnu al-ghalibi kaga wayo ko sai da aka hara ba sai suka aje ga a gaya mana me za a ba mu kaga an cika so an karya watsa ko amurka ba kullun kai contract kayan hara aiki eh ai contract bayan kare bace a shigar gima me za a baka a suka ce mun yarda mun zo da tsahi amma me ya ladan mu in muka yi nasara muka yi rinjaye a gaya musu ɗan gaya musu muna da lada in kunna na hannun galibin amma muka rinjaye muna da lada ƙala na'am ci ƙwarai nan tabbacin lada babban ƙari ya ce wa innakun milamizan muƙarrabi kuma ku ne manyan hadawa haka yanzu za su ci wurin wannan ɗarago za a ba su ladansu kuma su ne manyan hada a gaban nan haka yi musu alkawari shi kenan sun ɗauka ƙalu ya قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم نعم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين وما نكون نحن أول من ألقى ينزل موسى suke su sun sana garanti ba su shakka ko daya su ne manya masu sun sana gurin yanzu musa ka ba zabi suka ce musa ka zaba in ma an tulke in ma ka hara jeho naka wa in ma an na kun nan mulke ko mu jeho namu kenan ka zaba mu ba ka zabi ko mu har sako namu ko ka sako naka da farko ƙala alku ta ku har jiho naku alku ku jiho naku ku harka naku falamma alƙau ai suna jiho wannan sanduna da igiyoyi saharu ayyunan nasu ko yanzu suka sihirce da mutane kurin wastar habuhun mutane suka tsaurata kowa tsaurata kurin gasar da wuli wuli kuma ce zai tsawo a idan mutane eh han musa ka zo wajen zama nafsi ya kai musa musa ka tsaurata kamar shi han musa bayan kallo ba har Musa ta bace tafi nufsu ya kifta Musa Musa Allah ta Musa kan tsoro da kama shi wasarhabuhum suka Allah ce suka tsoro da suka tsoratar da su wasarhabuhum suka tsoro kansu barazana ba sun tsorata Allah ce kuma waja'u bi sihrin azim kai Allah yake magana Allah ce sun zo da sihiri mai girma haka yana shi tabbata maka a sunna an tabbatar da akwai sihiri Allah bai ce nasrani wala fi sihir hasata amma akwai dabo dabo akwai don shi dabar dabo wace ruha'ido shi ne ruha'ido ma su ma na ruha'ido ne ruha'ido ce suka yi ruha'ido ce bisin nasara sihiri an yi shama bisin nasara ya ce allah ce sun zo da sihiri mai girma kiran nan musa alaihissalam a lokacin da suka zo suka je wa tsarin nasu musa ya tsorata wajen tafi nafsi su kuta musa ƙulna la ta khaf inna kanta la'ala shi na Allah yawan Musa wahayi wa auhaina ila Musa وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون na'am فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين na'am Allah ce wa auhaina ila Musa an alqi asa sun sako nasu sun sun kowa tsorata ana cikin tsoro sun cika hili da tsoro da igiyoyi da- da sanduna suna motsi kamar cizai a wannan hali ne Allah ce wa auhaina ila Musa muka ma Musa wahayi an alqi asaka saki sanaka saki taka eh saki taka fa'iza hiya talqafu ma yafiku sai ga wannan sanda guda tana laƙume ko haɗe duk abin suka kira na ƙarya wannan duk yawan wacce zauna kaga tana haɗewa tana laƙu tana laƙumewa tana haɗewa sanda guda duk abin suka ta gaba daya kaga tana haɗe wannan abin suka kira na ƙarya ala tafawaqa ala haqqu wa batala ma kanu ya'malu anan gaskiya ta tabbata ƙarya ta rushe shi ne shi ne Allah tabbatar da Musa ya yi rinjaye wannan sanda don da mai yauka na gaba Allah ce fahuli bu hunalin a ce a wannan wuri wajen wannan fara- wannan wannan mukabala wannan wannan hada hadin gwiwa da wannan hadin da aka yi fir'auna da- da- da matsawa da mu bangare guda Musa Allah ce fahuli bu hunalin a wannan wurin an rinjaye matsawa wan qalabu saghirin fir'auna da mutanen shi sun koma mana an kare bugawa su ne ƙasƙantattu wa alƙar saharatu sajidi وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين na'am رب موسى وهارون na'am kaga dai yanzu kenan kaga an sun kawo nasu gaba ɗaya musa sanda guda ya kawo ta haɗe da abu suka tara gaba ɗaya to ganin wannan gaskiya kuma da rabon shirya da suke da ita ƙorƙin saharatu sajidin sai wannan matsawa a jiya yaga sun wadi suna masu sujada ga Allah qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mu da yanzu mun yi imani mun yarda da ubangijin halittu gaba daya kuma dan kama samu shuba fir'auna suka ce rabbi musa wa harun kama ta ko wace shine ma shine kinne ma ko ai ta ai miki ta annabukum al'ala ko suka ce rabbi musa wa harun ubangijin musa da haruna shi muka yi imani da shi kaga yanzu matsawa a jiya sun koma masu imani ragowar da su za a harfafata da fara'auna kuma yanzu Allah kayan gomin shayi muga ya za ta kwashe tsakanin su da fara'auna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته